Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Sauraro Allah ta ke dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiya maulawun shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamu malam shehu masir a yau lahadi goma ga watan janairu miladiya dubu biyu da goma wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan muharram hijiriya dubu ɗaya da ɗari uku dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya الله تبارك يكون سنه لا في امين اكرمكم الله بسم الله ربنا بسيد المسار ونوره وفيده المدرار فهب لنا العلوم والمعارف واعطينا المرام والعوارف يا ربنا بعث العباس وسره ونوره الابراس وافتح قلوبنا بخير جامع وما فرادنا بنور الامه يا ربنا بسيد السماوات بنوره وعلمه سماوات يا ربنا بداية عبدالله ومن بسره الياوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الخير يا ربنا بسيد سكرتي ومن بذات خيرتي لئن لنا العديد والجبال فيدعنا الجنود والكفال وافتح لنا الكنوز والعيون وفدنا الأدران والعيون جلالك الليل غسل ورا ونور الجميل فهب لنا المراد يا رحيم والليل الأمور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والمجدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحج بالحج والهادي إلى ذلك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لغاية هذا المعذري والفات في نظرة تاتي لنا بالزهر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halamarsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala sun salalu wal ikram a alara ta maulan salahuddin hafizahullahu wa qahu muna ba da hakuri tafiya ce ta kama mu zuwa Kano kuma mota ta lalace mana a hanya da himmar su kuma Allah ya dawo da mu gida lafiya sannan dukkan yan uwa masoya annabi masoya shehu tijjani masoya shehu ibrahim masoya dukkan ahlullahi ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to muna nan maulan shi ibrahim yana zana mana wato drawing din ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin zuciyoyinmu wanda yake da takarda fara a zuciyarsa sai wannan zane zauna daram wanda takardarsa ta yi kura ko ta yi duhu to zai yi kokari ko ya goge ta ko kuma ya kokari ya sai sabuwa shi yana gaya mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya gaya mana yadda aka yi da bayyanarsa da sunayen da muka ambato a baya din nan a barkun badana hawal maradi yalmau kaza kaza kaza kaza kaza har zuwa dai inda muka dakata to yau kuma za mu tashi faqad kana khairul khalqi fakhman mufakhaman wa zuwa haibatin wal mashi fi taqallu
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الله ثم سلامه وأكرمهم نفسا وسيرا ونسبة وعلما وأدبا وأتقى من سمى الله فقد كان خير الخلق فكما مفخما من سمى الله وأزهره لون آداب العين تدعي علم عند الخليلة ترتع وعند عين آدم الشفر واسع من تعالى أتدعى أبنى ودنا مدور من تولى وسعيد أدنى وغيره تستعجل أراجل من الحج من تولى وأسلف صبر تبسم ينتلي فما من حولك البر من تولى وعمته ثم لسانك رجل درب ساجد فلا يخشع اللهم ربي
بسم الله الرحمن الرحيم واكرم نفسا shehu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman halitta wato a rai shine mafi tsadar halitta dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto ayar laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum yace ni na kowa daraja a dangane na kowa daraja a surkunta na kowa daraja a sarki kuma
وسيرا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja a turkuta babu wanda zaka hada wato auratayya da shi ka san ka hada auratayya da babba kamar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa dangane da alaka ta turkuta in ka auri sharifiya ka zama babba ko sharifiya ta auri ɗanka ko kuma ɗanka ya auri sharifiya ko kun hada wato wato jini kenan da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ونسبة sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan halitta Allah a girma wurin dangane duk danganan mutum wato danganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi nashi daraja ya fi nashi sarki ya fi nashi kuma asali domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shike da asali tun daga haskensa har zuwa sakowansa wato tsatsan annabi Adamu har zuwa Adnan har zuwa Abdullahi har kuma a yanzu zuriyarsa sun fi kowace zuriya sarki sallallahu alaihi wasallam ba wanda za ka da zuriya an kirga kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗari biyar ba a taɓa samun mazinaci ko ɗaya ba kamar yadda muka karanto wancan ju- wancan lahadi a cikin iyayensa maza babu mazinaci ko ɗaya a cikin iyayensa mata ma babu mazinaciya ko ɗaya babu matsafi ko daya babu matsafiya ko daya a cikin iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya fi kowa girman dangane wa ilman
manzo Allah ya fi kowa girma a wurin ilimi to dama ai shine ilimi ma ai sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ilimi shi yasa zaka ji ana cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ai ba wai bai iya bane to me zai rubuta dama karatu ya ce gaba shi ake so a sani ba a san me yace hatta kakinsa ma karatu ne asuwacinsa karatu ne hatta kallo in ya dubi mutane karatu ne in ya canza riga ma karatu ne tafiyarsa ma karatu ne cewa yawansa ban daki karatu ne to saboda haka ka gani shi ne dalili shi ne ilimi din sallallahu alaihi wasallam a wurin sa ke karanta komai to manzo Allah ya bu dukkan halitta Allah girma wurin ilimi wa adaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan halitta Allah girma wurin ladabi yana bada ya ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi thumma amarani bi makarim al-akhlaqi ubangiji na tabaraka ta'ala shine idan dabbatar ni kuma ya kyautata ladabi gare ni sannan ya umarce ni da manya manyan dabi'u sune kyawawan dabi'u kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya gaya masa kudul afwa wa amur bil urfi wa ardan al jahili ka riƙi haƙuri ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka kawar da kai gabarin jahilai ta so da haka ladabi shi ne ainihin godiya ga Allah duk mutum da yake da ladabi to ya samu godiya wanda bai da ladabi bai samu godiya ba shi yasa godiya ta ɗan ɗariƙa shi ne bauta Allah ɗan ɗariƙa tun da zo duniya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce wanda ya karɓi ɗariƙan nan tamu dan aljanna ne dangin ubansa mutum saba'in yan aljanna dangin uwarsa mutum saba'in yan aljanna matansa duka yan aljanna iyayensu ma yan aljanna ƴaƴansa in sun kai dubu duka yan aljanna ne banda jikoki to so da ka duka wannan an gama abin da zai yi yayi shukuru shine wannan sallolin da ibadin godiya ne ga Allah la in shakartum la azidannakum in ka gode a cikin musulunci sai ka sami imani in ka gode Allah imani ka sami isani in ka gode wa Allah a shari'a ka samu dalila in ka gode wa Allah a dalila ka samu hakika daga nan kuma kai ka inda ya so saboda ka duk inda ka gode wa Allah ka rafi za ka yi amma in babu godiya to shi kenan sai ka dinga kasa ka dinga kasa ka dinga ka dinga kasa to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa godiya yana da kyau godiyar da za a yi wa Allah godiya kuma kai wa wanda dukkan baiwa ta zo a hannunsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai wa wanda ya zama wasa da kaga manzo Allah ne shine shehu tijani sannan kai wa shi Ibrahim godiya wanda shi kuma shi ne wasu aka zuwa da shoci yan sannan malaman baki ɗaya su ma bai musu godiya domin su ne dalili sannan godiya din ma ya kasu uku ne fa shi wannan ladabi din akwai shukurul lisani akwai shukurul arkani akwai shukurul jalali shi godiyan harshe shi ne at-tahaddus bi ni'matillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith shi ma godiya ne amma wannan godiyar amma wani mutum ya zauna baya komai sai dai ya zo dandali ko majalisa ya dinga cewa kaza kaza yana cika baki yana cewa shi ya samu kaza ya samu kaza to wannan shi ma dai godiya ne dan Allah tabaraka ta'ala shi ne faɗi wa amma bi ni'matir rabbika hadis sannan akwai shukrul arkani shi ne aiki na da'ar Allah tabaraka ta'ala kamar yadda ya faɗi ikmalu ala dawo da shukra to wannan shi ne aiki din sai ya zauna ya yi aiki a shari'ance godiyar da ake wa Allah da baki ne sai an shigo ɗari da ake wa Allah godiya da gabbai duk wanda yake ya gode wa Allah matakar bai shiga ɗari ba da baki ke gode masa bai san da ake gode wa Allah da gabbai ba sai ya shigo ya yi da yadda ake tafar zikiri duk ake miliyoyin salati ga ma'aikin Allah sannan ne zai san me ake cewa amalul arkani al'amalu bi dadi lillahi shine ma na kimanu ala dawo da shukra sannan akwai shukrul tanani shine al-ifra bi anna kulli ni'matin bika aw li ahadin min al-ibadi inna ma hiya lillahi ta'ala wato ma'anan godiyar zuciya kai itirazi ka sanu kasancewa dukkan ni'imar da Allah ima ko Allah yi wani bawa daga cikin bayi ba daga wannan bawan bane kai ma ba daga gare ka bane daga Allah ne tabaraka wa ta'ala to in ka gane wannan ka samu wa ma bi kullin ni'matin fa min Allah kaga godiya uku kenan wa amma bi ni'matin rabbika fa hadis shari'a imanu ala dawud shukra dariqa wa ma bi kullin ni'matin fa min Allah hakika to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin godiya ne da yake wa Allah ya dinga tsayuwa wurin ibada har kafafun suna kumta aka ce da shi a ta takallamu kulla zalika wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yace afala aqulu abdan shakura shine wato mafi girman halitta Allah a nade yaya kake kallafa kanka waɗannan ayyuka bayan hakika Allah tabaraka ta'ala ya gafarta maka baka taba zunubi ba da kai da an gafarta maka abin da kai abin da za ka yi gaba ma in ka so ka yi an yaye amma kake wannan irin ɗawainiya har ƙafafuwanka na kumfura ice yanzu ba na zama bawa mai godiya ba so da ka so ake in ka samu baiwa ka samu falala to ka gode wa Allah shine ka nuna wa Allah ka gode in kuɗi ka samu ka rika sadaka ka rika ba da hadiya ka rika taimako ka taimaki iyayenka ka taimaki danginka ka taimaki malamanka ka taimaki shehuninka ka taimaki limaman masallacin unguwanku to kaga ka gode kenan in Allah ba ka karfi kai aikin karfi na godiya kai tana nawabin khair nawabin khairati da daddare kai fi kiyamul layl ka kana da karfi kana da lafiya ke kai ta ziyara ka je a kama ka je a mota ka je da wannan lafiyar da Allah ya baka ba kuma in Allah ya baka ilimi ka janyo zuciyoyin halitta zuwa ga Allah da wannan ilimin da ya baka wannan shine ka gode wa Allah ba ka ji abin da Allah ba ka sarrafa abin cikin neman yadda Allah to shi kenan ka gode wa Allah haka kuma idan ka samu shoji ya radiyallahu anhu ka samu shi Ibrahim radiyallahu anhu to ka kai kai ne dubin su shine ka gode musu ba ka zauna a gefe ana magana kana iya in da an yi magana ka ce mu ne yan faila su ba ba yan faila ba ne shi ya kure su ko ba ka komai saboda haka godiya shine ka tsayu akan abin da masana suke kai shoji jani ka san abin da manzo Allah ka san abin da yake kai sai wata jani ka san abin da yake kai maulan mashi ibrahim ka san abin da suke kai to da ka kwaikwayo su to ka zama ajibi ke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ladabi sannan yan uwa a sani wannan ladabin ba shine ka daidaita tsakanin kabbi da fasi da gina da fakaru da siha da maradu da izu da zulmi da khawfu da rajawu ka daidaita tsakanin kunci da yalwa idan talauci ya zo ka ga yayi daidai da wadata yanda mai kuɗi ke jin daɗi yana cin naman kaji kai ma kana jin daɗi in karɓi sarki ya kai kuɗaɗe banki ya tara yana annashuwa ya kunna AC kai kuma ka shimfiɗa da duk tsanin wannan yayin da Allah ya ba wani kuɗi ko ya ba wani lafiya ko ya ba wani ilimi ko ya ba shi ya sarrafa cikin abin da yake so to kai ana so ka yi ladabi ka daidaita tsakanin kunci da yalwa da wadata da talauci ka ringa yi jin daɗi cikin talaucin da Allah ya sa ka ai Allah baka imani ko sa imani a gaban ka in bai ka fa arziki a garin kuma a rashin kallon imanin da aka baka shi za ka ce kuɗi har wani suna da kaza wani yana da kaza da kana kallon imanin da Allah baka da kaguran mahabba ta ma'aikin Allah da ta shehu tijan da ta shehu Ibrahim da aka wani ya fi ka arziki sai dai ma kai murmushi kawai ka gani dan bai san abin da ake kira arziki ba ai arziki shine imani da mahabba shi ne arziki saboda ka duk abin da Allah ya ba wani ka kalli imanin da aka baka wani an ba shi dukiya ma ba imani wani an ba shi dukiya ba soyayya wani an ba shi dukiya ba ibada wani an ba shi dukiya sai kai ma watakila da wannan ibada da kake da zuwa zawiya da kake da za a turo maka wasu ƴan miliyoyi da shi kenan kai da zawiya kun yi hannun riga saboda ka gode wa Allah wannan imanin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka da soyayyar Allah da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da soyayyar shi tijan da soyayyar shi Ibrahim to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tsoron Allah manzo Allah bai taba roƙon Allah wai ya masa kaza ba annabawa kowa yana roƙon Allah ban kaza ban kaza ban kaza ban kaza ban kaza amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Allah tabaraka ta'ala ya dauke shi wuce da shi ko ina da ina ya kai shi inda ya kamata a yi leƙen asiri amma ma za ka fasarwa ma daga sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya kowa kushi shine wa akhsha wa'ashin manzo Allah ya kowa kusuri ma'anar kusuri shine hudubul jawari fi da'ati wato sun kuyawar gabbai cikin da'ar ubangi shi ma wannan kusuri ya kasu kaso uku ne akwai kusuru khawfin wa intisarin wa ihlalin kusuri na tsoro da kare zuciya da kaskanci shi wannan shi ne tsoron allan ubadu da zuffadu masu ibada da masu gudun duniya kenan na biyu kusuru ta'zimin wa haibatin wa ihlalin kusuri na girmama Allah da ganin kwarjinin halar Allah da girmamawa ga Allah shi kuma wannan shi ne kusuri na muridai salikai wanda suka shiga ɗariƙa ce wannan na farko kusuru khawfin wa intifarin wa izlalin ɗalibai masu neman ilimi wanda suka sa littafi amma Allah ya musu gamdagatar to su ne za su samu hudu'ul jawari shi ne kusuru khawfin wa intifarin wa izlalin in karatu ya amfani kenan to amma idan suka yi suluci suka zo wurin mukaddimi suka karbi dariƙa sai su samu kusu'u ta azimin wahaibatan wa ibdalin to daga nan sai wato kusu'u farin wa sururin wa ibdalin wannan sai mukaddamai da shehunni su ke samun wannan shine kusu'i na farin ciki da murna da fuskantar halar Allah ga dangada wannan na ƙarshen shi ake kira qurratul aini shi ne manzon Allah ke cewa hubbu ilayhi min dunyakum salat an-nisa'u wa iyu wa qurrat aini salat wannan sai kalimomin annabi suke samun wannan khushu'u farhi wa sururin wa ibal to shi ne ma'anan wa ilman wa adaban wa awashi
فقد كان خير الخلق so shi hakika sai yana litta ya kasance فقما mai girma ne وفقما kuma abin girmamawa sallallahu alaihi wasallam وذو هيبة manzo Allah ma abocin kwarjini ne والمشي فيه yau ya ce ka san yadda manzo Allah yake tafiya muka ce ba mu sani ba تقلب ya ce ciccira yake tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ciccira yake wato ma'anan fakhman manzo Allah mai girma ne sai su burin halki a cikin zuciyoyin halitta ko kana san annabi ko ba ka san shi ko kai imani da shi ko baka yi imani da shi ba in kuka yi gaba da gaba da shi sai gaban ka ya faɗi manzo Allah ya wuce wasa ya wuce warki ya wuce rashin kunya duk inda ka kai da tsaurin ido ka duba da rashin kunya irin na wuta ya je su ba shi wani balaraban ƙauye ya dinga bushe ya kidiya da ya ta zuwa ya ta zuwa ya kidiya to su ko makiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin garin Makka manyan kafan Qurayshawa saboda hada fada sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maraya ne ko suna gani babu kuɗi a hannunsa kuma suna ganin dai gashi gashi dai abubuwan da suke gani na hijabai shi kenan sai suka ce kai ba wanda zai iya karban maka kuɗin nan a hannun Abuja da in ba wani ba suka fita sunan Annabi so sun san Abu Jali yana da ƙarfi yana da kuɗi kuma shugaba ne a Makka so da shi ne suna so su haɗa faɗa kuma sun san annabi yana da tausayi in an kai ne kuka yana share hawaye raƙumi ma ya kai ne kuka ya share mai hawaye barewa ma ya share mata hawaye balle dan adam shi kenan ya je ga annabi manzo Allah ce mu je in karban maka manzo Allah ya gaba balaraman ɗau bai san dawar garin ba bai san akwai wani rikici a garin ba shi ya zo ya karbi kuɗin sa annabi ya gaba yana bin shi ai kafirai sai dariya ake wai suna ganin kamar annabi ba zai karɓan kuɗin ba kaga aka rena ka ko za a rena komai naka ba za a yi komai ma ba za ka iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba kafirin Quraysh ana dariya aka tazo a ce lalle yau za a yi drama eh Abu Jahlin ba da har gida za a bi shi yau kaza kaza kaza kaza suka biyo manzo Allah manzo Allah yana zuwa sallallahu alaihi wasallama sai da ci kofar Abu Jahl ya kwankwasa kofar kuma kwankwasa irin ta izza ka san ko ba ko kai akwai wanda zai kwankwasa gidanka kwankwasa irin ta nazari akwai wanda kana shi in ma abokin gare in ma kuma wani abu ne ya haɗa ya kawo polis ne wata kila za a kama ka da ya zo da ki koba abuja ne mutum sauri yana zage zage yana buɗe koba sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ne ne kusa na biya ba duk da na rashin kuɗi manzo Allah ya tafi shi ya rike shi ya ce ina kuɗin wannan mutum da ya karɓa ta kibiya ya ce ina zuwa ya ruga a guje ya kawo kuɗi kuɗin ma ya yi oba manzo Allah ya kirga kuɗi ya bashi aka ce ga sauran rike kayan manzo Allah ya kira kafirai hankalin su tashi aka zo aka ce haba kai da kaza kaza kaza kaza shi cika baki ne abinda kake rufi kana ta cewa za ka bulakanta shi za ka yi masa kaza gashi ya zo har gidanka ka kasa komai ya ce ai ku ga abin da na gani ba ya ce wallahi da ban biya kuɗin nan ba da kwana na ya ƙare yau ya ce wani ƙatar hakuri na gani a bayan shi yana aman wuta jira yake kawai in ce a'a ya haɗe ni to saboda haka fakat kana khairul khalqi fakhman ay aziman fi suduril khalqi mubakhaman ay mu'azzaman fi ulumi manzo Allah mai girma ne a cikin zuciyoyin halitta halittar nan kafirai ne ko musulmai ne muminai ne ko munafukai ne mutane ne ko dabbobi ne kai ko iska tana ganin ku da jinin annabi sannan manzo Allah abin girmama ne a idanuwan halitta kuma sun sun gan shi dole su girmama shi sannan ibn al-hasan bin ali karramallahu wajahu wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma kakan shi tijani radiyallahu anhu sayyidina hasan yana faɗi yana cewa sa'altu khalid ibn abi hal wa kana wasahan an hijiyat rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtaki an yasifa li min hashi'an ata'allaqu bihi yace na tambayi kawuna sun ibn abi hal shi ya kasance ya kware wurin sufanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce masa kawu ka bani labarin yaya sufar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take yaya yanayin sai ni ina so in dinga jin labarin ruhun manzo Allah domin in koyi da wani abu daga ciki har sai gyara zama ko da ya gyara zama ya ce sai ce da ni kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fakhaman mufakhaman yatala'alu wajhuhu tala'alu al-qamar laylatal fajr adwana min al-marghum wa asfara min al-mushazzaj azima al-hamat rajul al-sha'ri إن انفرقت حقيقته فرقا وإلا فلا يجاوز شعره شهمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزرق الهواجم سوادق من غير قرن بينهما بينهما إرق يجره الجرب أكل الإرنين له نور يعلوه يعصبه من لم يتأمله أشم كف اللحية قال الخدين سليء الفم مبلج الأسنان دقيق المفرمة كأن عنقه جيد بنيته في سفاء الفتة موتد الكامة موتد الخلف باد باد متماسكة سواء البدن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين زخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط آية فتين آية فتين والبدن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وآل الصدر طويل الفندين رهب الراهج شتن الكفين والقدمين سائل الأدراج أو قال شائل الأدراج خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبوء لهما الماء إذا زال زال قلقا يخطو تكفان يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينهد من سبد وإذا التفت التفت جميعا خاهر الكره نظره إلى الأرض أدوى من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبتو من لقيه بالصلاة فإن كاوانا في شروع sayyidina hasan ya ji daɗi ya ji daɗi ya ji daɗi shine maulama shi ibrahim radiyallahu anhu shi kuma yake ga mana yace to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqad kana khairul khalqi fakhman mufakhaman wa zuhaibat bayan girman nan da Allah tabaraka ta'ala ya bashi a idan halitta da zuciyoyin halitta sannan yana da kwarjini
wa zuhaibati yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kwarjini dan me ba zai kwarjini ya haɗa tsakanin jalala da jamala da kamala dole ne a samu haiba can annabi Yusuf jamala sai tsaba babu jalala a cikin ta yasa ƴan mata suke masa tsaurin ido annabi Yusuf idan ya zo wuciya kowa kallon sai har ma wani lokaci sai ya samu wuri ya ɓoye mata su sa masa ido maza su sa masa ido ko ina yi kallon sa ake amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kuskura ka kura masa ido ya dago ya kalle ka farjini zai ma da kuwa dole ka sunkuya dole ka sunkuya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Hurairah yana cewa ma ra'aytu shay'an أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه yace wallahi tun da baba ta tafi ban taba ganin abu mai kyau ba tamkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai in ka ga manzon Allah zaka ce rana ta fuskar sa take wucewa saboda haske zaka ce rana ta fuskar sa take wucewa sannan yin kuma abi hala ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakkaman mufakkaman yatala'ala wajhuhu tala'alu al-qamari laylatal qadr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai girma ne abin girmamawa sannan fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana walƙiya kai ka ce wata ne daren lailatul qadr shi yana faɗi yana cewa fa huwa tasinnin zaji bal huwa aina fa mulkul alimin haka za malakut me za ka tara wal farshi mawdu'u nahli wa min haybatin wannan kurjinin kenan kadin sana'ar kirri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tajallin zatin Allah kai shine ma madubin zatin Allah baki da ainihin hadratul mulk halaran nasu min ha daga kursin annabi kaza malakut kai inda malaiku suke ma duk daga annabi da za ka dan haka fara'i fiye da dare wal farsh al arshin nan da kaji ana cewa arshil majid ko arshil azim ko arshil takwir ko arshil fatl wal qada ko arshi kaza ko arshi kaza mawdi'u na alhi ranar sai da annabi ta kashi wa min haibatin saboda kwarfinin ma'aikin Allah kirritu mala'ika ta kuma ma ta uban tafiya kadin sana'ano sai da yi ya ce daga nan fa wa ma na illa lahu maqamun ma'lum ya ce daga nan ba zan iya ba wa kare kul hujba duna muzahimin wala khalimin illa tafanna lahu itu dana fa tadalla دون كيد فإنه تكاثر عن هذا كالجبروت فالسر سرى للسر بالسر وحده وما ثم إلا الحق والسر له فلك إن كان wannan to dan an ce wa zu haibatin ba za ka yi mamaki ba dan kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gigi ta hankalin al'arshi shi ma sai da ya duka aka taka shi aka wuce ba ba mamaki domin asiri ne ya tafi yana dauke da asiri shi dai farko asiri ne ya yi tafiyar gari domin ya ga asiri yana ɗauke da asiri kuma duka shi kaɗai ne da sirrin farko da asirin tsakiya da asirin ƙarshe duka shi ne fama san ma babu abin da isa saura a wancanan kalara harutu illa alhaqu fi Allah wa sirru asirin da nake so mu gaya maka lawa shine la ilaha illallah saura shine wa zuhaibati ma mutun kwarfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa alƙalami kurjini ya wa allo kurjini ya wa kurji kurjini ya wa al'arshi ma kurjini ko da adali bane da mala'iku za su kare wuta yace to da idan na tafi da idan na shiga wutar to da sai wuta ta aljanna da shi saboda soyayya da nake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu abubuwa da nake dauke da shi na sanin sa da ne ni na san abin da idan na faɗa a cikin wutar dan aljanna ma sai son dawo karatu ya ɗan girma ko?
To, mashiyofi ne, Ke ce tafiya cikin ma'aikin Allah, ta kallo, fitira yake wa ta tsallu urafkur rijin min al'arzi bi himmatin wa quwwati shine shine ta kallu ma'anar ta kallu kiratar kafafuwa daga ƙasa da himma da ƙarfi la ta nishiyatin nisa'i wal mutafassimin da bihinna ka dinga tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga tafiyarsa wato yana tare kafar kafarsa ne da ƙarfi ba irin tafiyar mata ko in darusa sannan bayan yana tafiyar da ƙarfi ko ba za ka ji ƙarfin takonsa ba ba za ka dinga jin taku ka san taku karba in mai ƙarfi yana tafiya za ka dinga jin tap tap tap amma manzo Allah shiru da shiru da gaisa gaban su amma kuma in ka hango shi yana tafiya daga nesa ba an ka hango shi da halitta Allah za ta taru baki ɗaya bayan da za ta yi irin tafiyar farko shi ne ma'anin takallubi yana tafiya tafiya irin ta mazaje ba irin tafiyar mata ko ƴan daudu ba sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu anhu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamaka takalla ka annama yanhadu min sabani manzo Allah in yana tafiya yana cikira kafafuwansa ne sai ka ce yana gangarowa daga tudu in yana tafiya za ka ce akan tudu ke tafi yana gangarowa sannan a jihu da Allah ya kara mai da ya ce la ra'aytu ahadan asra fi mishiyatihi min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka annama al-ardu qiyalahu inna lalubu anfusana wa innahu laghayru muktarifin yace tun da nake ban taba ganin mutum mai saurin tafiya ba kamar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya za ka ce ana nan nake mai kasa ne za ka ce ana nan nake masa kasa yace idan muna bin shi muna kokari a kusa muke bin shi amma kuma shi hankalin da kwance ba sauri ke ba amma mu a gudu ba ma iya samu shi yasa in ana tafiya sai kimi gaba sai biyo ba baya shi ko mala'iku suna take mar baya sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'ana in duka yi hala ya ce idza zala zala qal'an ai idan idza naza rijluhu naza ahadishi in manzo Allah yana taku in zai kira kafarsa da karfi ke daukar saboda in ya taka asab ba ta kwa daga saboda daɗin da take yi in ya taka ya sa ran da zai wa ta dinga kuka sai mana hadda hawaye amma masu ido suke ganin hawaye har yanzu ba tana kukan ba to idan ya sa sai ta rike kafa sai manzo Allah ya ja kafa ya sa yana da karfi ke tafiya in yana tafiya yana jan kafa yana in ya dora da karfi zai kaga in ya dora da karfi ke kaga bai kama da irin tafiyar ɗan tsohu ba sai sa wanda ya ce ma annabi mutum ne kamar kuwa ka ce ya tafiya ka gani ba ka bambance shi da mace amma ana maganar sadauki yana maganar wani to saboda aka yakdu takaffu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ne wato yana tafiya ainihin tarjin yana fuskantar gabansa za ka kamar yana gangarowa daga ciki haka annabi ke tafiya wa yamshi haula sannan ko ba sauri yake ba a hankali ke tafiya amma kuma cikin ƙarfi da gaggawa a idansa amma in ka kalle shi za ka ana tsinki sai ko in ka ce za ka bi sai kai gumi kana gudu kana share gumi shi kuma hankalin ka kwance yana fito yana kamshi sallallahu alaihi wasallam to haka annabi saboda haka shine kuma duk da wannan ta sai da manzo Allah ke cikin ƙarfi da kuzari idan da wani abu zai faru in zai tsaya ba da kai zai ga ba za ka ga cikin gaba ɗaya ya ci gari original ke shekaran yau muna kallon wani a wannan wasu suna wasa da irin farafaran nan a ruwa a gudu ake tafiya amma a gudu kuma ake tafiya suka kaji wani abu yana sauƙin abin da nake kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk saurinsa idan zai tafiya ba da ba haka bai warkiya ne da cikin da cikin da komai baki da zai tafiya cikin iftarin ka ɗan gwada wata rana ka gari Allah zai wuri ka yi zai kare duk inda za ka zan shi bai kama da kowa ba Muhammadu Bashar wani sa kalbashar ban hau kal ya kuka ta wani hajar manzo Allah mutum ne amma ba kamar kowa ba kamar diamond ne a cikin duwatsu saboda haka shi ne ma'anan wato wa zahar launi ada ajul ayin farsari da ayin ma ina ganin za mu dakata saboda akwai tafiya yau zai fi garewa a maulidi kuma akwai tafiyar a gafiya kuma mana Allah ya baka lafiya Allah ya baka ikon cika alkawari insha Allah za a ji bayani yawa za a san wane ne Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu al-qutb al-maktub za mu san shi insha Allah ko ko dai za mu kara sanin sa alhamdulillah ai hakuri abu da aka samu saboda akwai tafiya gaban mu kuma kun san halin hanyoyin mu in mutum yana bin cikin dare wato akwai abuna saboda haka muke son mu dan tashi zuwa yanzu kafin a ce rana ta fadi mun ganyi nisa saboda haka abu da muka samu Allah ya amfana mana shi Allah ya albarkace mu Allah ya albarkace mu mana Allah ya kara lafiya Allah ya kara mana madadi Allah ya kara sarrafa Allah ya kara kusaci zara da kai akwai kasa ce ka bai ka ba rana ita yau zai cika insha Allah har ma a cika ta wannan a kare cika wani kuma insha Allah zan bara